أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wato darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu wato na ɗari da biyu kenan wato muna tafiya da littattafai tare da littattafai guda biyu littafi na farko دفء إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna cikin suratul tauba a karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a mas'ala ta 392 mun kai karshen ta za mu tashi a mas'ala ta 393 kamar yadda muka saba idan akwai wani bayani mai muhimmanci za mu dan gabatar da shi akwai waɗansu bayanai da adda muhimmanci da kamata mu gabatar da su sannan kuma sai mu dora akan karatunmu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah kuma ya bamu dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya har da zamu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin mas'ala ta 392 malam ya kawo wata mas'ala cewa me yasa aka kawo wato fa'un Uh, sauran waɗanda suka cancanci a basu zakka wasu kuma aka kawo musu lamun to hammalin yake kawo cewa fi tana nufin azzarfiya alwi'a kamar abin da ya shiga sannan kuma tana nuna su suka fi cancanta sannan kuma masu ɗaɗin matsaloli suna iya haɗuwa da matsala guda biyu kamar yanzu wanda anka cewa fi sabilillahi wanda zai je yakin Allah sannan kuma yana iya zamantowa talaka kenan kamar yana da haƙƙi biyu ne ko kuma mutumin da yake yana talaka kuma zai je aikin haji duk da yake mun ce wannan ijtihadi ne mutumin da yake bai da hali ba a dora masa ba duk da yake hali na zuwa aikin haji ya bambanta daga wani zuwa wani misali wanda yake kasar Yaman ba ɗaya yake da wanda yake America ba wanda yake America halin shi ba ɗaya da na Africa ba kenan ko ne ana hankalta ma halin shi ina fata an fahimce ni to sannan kuma misali matafiyi yana iya zamantowa talaka ne kuma gashi yana cikin halin balaguro kuma baya wato yana matsayin bako a inda yake bai da iyali kuma bai da dukiya to sannan kuma ya malin ya kawo wata matsala da nake so in dan yi ƙara bayani akan ta yace wala yaridul muallafa wala yaridul muallafati al muallafatu qulubuhum su wanda aka ce al muallafatu qulubuhum ba sa shigowa cikin wannan hukunci shine yaridu kidan ba za a iya gitto ma bayanin da ya kawo ba na cewa waɗancan su suka fi cancanta domin su sashen al muallafati qulubuhum musulmai ne sashen su kafirai ne wasu ce dukkan su kafirai ne kamar mutanen da ake ganin talakawa ko masu mulki waɗanda su ba musulmai bane amma idan ana ba su ko dai su musulunta ko ko su bari a yi da'awa misali in shugaba ne to so kace kuma musulmai ne waɗanda ba su jima da shiga musulunci ba amma kuma ana ba su saboda musuluncin su ya ɗore to waɗannan malam ya ce ba a kawo su domin ba su kai waɗancan tsanani ba wajen bukata ko muhimmanci malam ya ce domin tana yiwa Allah ya zai shafe hukunci a wajen wasu malamai an shafe hukuncin saboda musulunci yayi karfi wasu malamai sun ce a'a a bar al'amarin zuwa ga maslaha ta shugaba idan ya ga a basu a basu idan ya ga kada a basu ba sai an basu ba ya danganta daga maslaha dai a takaice to wannan shi dai ne bayanin da malam ya kawo to amma akwai abubuwa da nake son in kara kafin mu je mas'ala wato ko ta bari mu karanta ma mas'ala din sannan kuma sai mu kara waɗannan bayanan a mas'ala ta 393 a littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa fa in qila idan aka ce lima karrara ya aka Allah ya maimaita fi wato harafi na fifil arba'atil akhira a cikin mutane guda hudu na ƙarshe waɗanda suka cancanci a basu zakka ولم يكرر اللام أما بي ميميت لام با في الأربعة الأولى أتكين هدو نفركو kinan sai zaman to ita fa'un sai da aka maimaita ta amma ita lamun ba a maimaita ba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum innama innama hasr ne ta sha makanci waɗannan mutum guda takwas kenan wato zakka ba cancanta ba domin an ce innama hasr ne to hasr kala biyu ne ko qasr ana kiran shi qasr ana kiran shi hasr kala biyu ne akwai al'idafi akwai alhaƙiƙi in an ce al'idafi shine wanda an yi hasar an ce bakinsu amma ana iya ƙara waɗansu to wannan idafi ne ba haƙiƙi ba ina fata an fahimci ne akwai kuma wanda ake kira haƙiƙi wanda shi ba a ƙara komai kamar yanzu an ka ce innamallahu ilahun wahid haƙiƙa abin bauta abin bauta guda ne abin sani shine abin bauta guda ne nan haƙiƙi ne domin ba a ƙara samun wani abin bauta wanda ba Allah ba to amma idan aka so ga idafi misali ai hasr amma idafi ma'ana wanda ana iya ƙara wani abu misali in anka ce innama wato muhammadun rasulun annabi muhammad ba komai bane face manzo to kasancewar sa manzo ba shike nuna bai da wata sifa wadda ba ta manzo ba a ana iya ƙara masa wani sufofi waɗanda ba wannan ba ana iya kiransa miji domin yayi aure ana iya kiransa uba domin ya haihu ina fata ana fahimta ta da dai sufofi ana iya ƙarawa ana iya ƙara balarabe ne to don haka dai a takaice wannan sai zamanto ba hakiki bane to wannan innama haƙiƙi ne kenan da aka ce innama sadaqatu waɗanda ake ba zakka lil fuqara'i talakawa wal masakini da miskini mun yi bayanin bambanci tsakanin miskini da fakiri a wancan karatu da ya gabata an gane ko mun nuna cewa zance mafi inganci fakiri ya yi miskini talauci amma kuma wasu sun ce miskini ya fi talauci da fakiri amma idan aka kawo miskini ba a kawo fakiri ba to fakiri ya shiga ciki idan aka kawo fakiri miskini ba a kawo miskini ba miskini ya shiga ciki kamar yadda kalma ta islam in an ka kawo ta tana nufin abubuwa da ake yi a zahiri duk da yake kalmar shahada tana cikin rukunin imani amma na ana nufin faɗarta a zahiri cikin rukunin musulunci sallah zakka azumi haji to kuma rukunin imani sai a ce imani da Allah imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma da manzanni da littattafai da ranar karshe da kaddara ta alkhairi ko ta shari da imani da mala'iku to wannan ya shafi abin da ya shafi zuciya to amma an ka kawo imani ba a kawo musulunci ba to musulunci ya shiga ciki in aka kawo musulunci ba a kawo imani ba to imani ya shiga ciki shi yasa malamai suke cewa kullama ijtama'a iftaraqa wa kullama iftaraqa ijtama'a idan sun ka haɗu to sun rarraba ma'anar su ta rarraba idan kuma wato suka haɗu kenan idan suka rarrabu to ɗaya ya shiga cikin ɗaya shine ma'anarsa to waɗannan dai miskinai wal lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha da waɗanda suka yi aiki don saboda a bada zakka ko da masu hali ne wanda ya taimaka wajen a tattaro kuɗin ko misali ai lissafin su ko abin da ya kama da haka wal mu'allafati qulubuhum da kuma al mu'allafa daga at ta'lifu ne shine wato jawo soyayya ko kuma yin soyayya wa allafa baina qulubihim Allah ya sanya soyayya a tsakanin su waɗanda ake son a jawo su don su shiga musulunci shugabanni muka ce waɗanda an da kafirai waɗanda in an ba su cikin zakka za su bari ayi da'awa ko talaka waɗanda in an ba su ana ganin wannan zai jawo su zuwa ga addini ina fatan ana fahimta ta to waɗannan duka an kawo lamun amma ba a maimaita ta ba amma da aka zo wajen fisi an ka ce wa firri qabi wal gharimina kaga firri qabi wajen bayi ba mawa ya ya samu yantar da kansa wal gharimi da ake bi bashi sannan ce wa fi sabilillahi kuma ya ƙara fi karrara fi shine malam yake zance an gane ko wa fi sabilillahi wa ibn sabil malam yace to kulna za mu ce littanbihi don a fadakar ala tarjih istiqaqil المصرفين الأخيرين على الرقاب والغارمين دا أنونا تشيوا ترجيح رنجا يدى استحقاق المصرفين wato mafi kasancewar almasraf inda ake sanya abu inda ake sarrafa shi inda ake bada shi cancantar waɗannan wurare guda biyu da ake bada zakka al'akhire na ƙarshe kasancewa su mafi cancanta alar riqabi akan wato arriqab wato wuya an gane kuma ana ba da ba bawa ya yantar da kanshi wal ghalimin da ake bi bashi min jihati ta fuskar anna i'adatal amili tadullu ala mazidati quwwati ta'kidin kenan i'adatul amil maimaita amili da ankai da anka ce wa fir riqabi wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi to maimaita fi din da ankai tana nuna tadullu ala mazidati quwwati ta'kid dan karfa ƙara nuna karfafa ma'ana ka ƙaulika kamar yadda in kace marartu bi zaidin wa bi amrin na shuɗe ko na haɗu da zaid wa amrin da kuma amr to kaga in kace marartu bi zaidin wa amrin yayi a larabci amma in kace marartu bi zaidin wa bi amrin yana nuna kamar ƙara ta'kidi na nuna ma'ana shi ma amr din kamar kace wa marartu bi amrin ne ina fata ana fahimta ta to wannan shine abinda malam ya kawo kina sai nuna inda fi din nan ta zo tana nuna cancanta to sannan kuma maimaitawa ina fatan an fahimci ni waɗanda aka ƙara ma fa'un ɗin wato me yasa sai aka fara da wanda an ka fara da shi yana nuna kenan ya fi cancanta domin da ya ce wa fil riqabi wal gharibina bai ce wa fil gharibina wa fil riqabi ba kenan tana yiwa nan ma a fahimci cewa masu bashi sun fi wato bawa tun da bashin da ake bin shi na yantar da kanshi ne shi kuma wancan ba bawa bane amma da yana da wani nau'i na bauta tun da idan mutum na bin ka bashi zai yi maka waɗansu abubuwa waɗanda kamar matsayin wato bawansa kake wa fi sabilillahi kuma sai kawo fi kuma ya fara da fi sabilillah saboda nan fi sabilillahi bai kawo bai ce wa fi ibn sabili wa fi sabilillahi ba me yasa fara da wa fi sabilillah saboda jihadi maslaha ce ta al'umma gaba daya ana gabatar da ita akan maslaha wato ta mutum daya to amma wajen bawa da ya gabatar da shi akan fi sabilillah nan ba dole bane saboda kasancewar bawa ya fi cancanta ko ana iya cewa saboda shi bawa ana fatan ya yanci kanshi don saboda tana yawa addinin musulunci aiki shi sa an gabatar da shi akan waccan maslaha maganganu ne na malamai yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su to wannan shi ne abin da malam ya kawo to amma kafin na je mas'ala ta gaba akwai waɗansu abubuwa da nake ganin suna da muhimmanci ya kamata in ɗanyi ƙarin bayani akan su na farko da an ka ce innama sadaqatu sadaqat jam'i ne na sadaqa sadaqa da kalma ce da an samu asalinta daga gaskiya sadaqa yasduqu yayi gaskiya to me yasa aka sanya ma ita sadaqa suna sadaqa abin tambaya ne sai malamai suke cewa wato tana nuna wanda ya bada ta inda don Allah ya bayar to ya gaskata alƙawalin da Allah subhanahu wataala ya masa cewa zai bashi zai bashi lada kuma Allah zai sa mishi albarka a cikin dukiyarsa tun anan duniya ina fata ana fahimta ta shi yasa ma sadaqi wanda ake ba mace an ka kira shi sadaq wa atun nisaa sadaqatihinna nihla duk da yake wani lokaci ana kiran shi ba da wannan ba ba da sadaqi ba ana kiran shi al-mahru ina fata an fahimce ni kuma wani lokaci ana kiran shi al-ajru fa'atuhunna ujurahunna fariida amma da aka kira shi sadaki an kira shi ajir ne saboda mace kamar wannan shine ke nuna ba wai kamar yadda ake ba karo kuɗi ba a'a shi wannan ajir ne wanda bai da wato bambancin ajir na karuwa da na matar aure ita matar aure an bata shi kenan babu zancen a ce ga ranar da aure zai kare inda ba saki aka samu ba ko mutuwa ko abin da ya kama da haka na mutuwar aure to shi kuma wancan ajir na karuwa za a bata ne dan ayi lalata da ita ko kuma da kahul mut'a an bata daga nan zuwa awa biyu ko kwana uku ko kwana biyar kamar yadda yan shi'a suke akan wannan auren duk da yake a farkon musulunci an yi shi sannan an kai nasu din shi a aure mace zuwa wani dan lokaci kuma auren ya mutu kamar aure na wata biyu lokacin da musulunci yana farko an yi wannan balma imam muslim da ya kawo a cikin littafin sahih muslim an yi shi aka shafe hukuncin daga baya kuma aka sake halatta shi daga baya sai aka shafe shi aka haramta shi gaba daya to amma su in shi'a sun ci gaba da yada wannan saboda su fake da fatawa ta Ibn Abbas bayan kuma suna da masaniyar cewa Ibn Abbas a ruwaito ya dawo daga wannan fatawa din tashi kamar yadda fatoyi da dama irin su na riban nasi'a da riban fadl waɗansu daga cikin nau'uka na riba wanda bai dawo akan su ba daga baya kuma ya dawo akan su amma sai su ɓoye wannan ko kuma lokaci sai su cakuɗa mut'a ta aure da mut'a wadda take ta aikin haji wadda shine mutum yayi umra ya cire kayansa yayi tahallul sannan daga baya lokacin aikin haji yayi sabanin kirani kirani shine wato mutum ya yi umra amma ba zai cire kayansa bai bari sai lokacin aikin haji wanda bai da izinin taba mace ko abin da ya kama da haka shi kuma ifradi shine kai aikin haji shi kadai ba tare da ka hada da umra ba to sai su hada wannan mutu'a su rinka kafa hujja da littattafai na hadisi na sunna su ce adiba cikin babi na tamattu to in ka ce tamattu a cikin sahihi muslim sai ka sa tsammanin zancen wagga mutu'a ake yi ta aure alhali waccan mutu'a ce ake zance ta mi ta aikin haji sai su cakuɗa sai ka je wajen neman dalili sai ka rasa ma inda dalilin yake yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara da wannan almuhimmu dai an kira sadaki sadaki yana nuna cewa mutum da gaske ne yana son mace domin mafi yawancin mutanen da ba su da gaskiya idan an ce su kawo sadaki sai su gudu kenan ba gaskiya suke yi ba ko kuma misali mutum ya kai sadaki sai ya ce mace matarsa ce to kaga idan ba gaskiya ke ba zai karɓo wannan sadakin kamar yadda da yawa daga cikin wato masu wayo suke yi azzalumai sai su zo su ce suna son mace su kawo sadaki su rinka fita da ita a ce ta zan matar su shikenan sai sun ƙara biyan bukatar su da ita ƙarshe su ce ba sa son ta a dawo musu da kuɗin su ko su ce sun yafe kuɗin wannan wani zalunci ne da ake yi wanda wato ya kamata iyaye su yi hattara dan mutum ya kawo sadaki mace ba ta na matsayin matarsa bace dan an kawo sadaki a an san da ba a ɗaura aure ba kenan ko kenan ba ta matsayin matarsa kenan da matarsa ce da ba zai ce a kawo masa sadakin sa ba sai sadakin sa sai dai ya sake ta to da haka iyaye su yi hattara da irin waɗanda suke da irin wannan zaluncin Allah kai mu da tsari ba matarsa bace domin idan ya mutu dan ya kai sadaki ai ba ta gadon sa to da kuma za ta gade shi to da ta zan matarsa yana da kyau waɗannan fatoyin na cewa a an kawo sadaki la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidai adlain cewa babu kamar yadda malaman fiqh suka kawo duk da yake kalima ta wa shahidai adlai illa bi la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin shi wannan hadisi ne wa shahidaini adlaini wasu malamai sun ce wannan ziyada kin bata inganta ba kuma sun inganta ta almuhimmu dai dole dai sai an samu shaidu ko da mun ce wannan ziyada bata inganta ba to amma cewa mutum ya kai sadaki aure ya tabbata aure bai tabbata ba domin akwai al'asar in an ce mace matarka ce tana gadon ka kana gadon ta in an ce matarka ce baka cewa a dawo maka da sadakin ka sai dai ka sake ta to duka sai ka iske an manta da wannan wani lokaci a bar suna fita da yarinya ko ko mutum ya ce auren mace zai yi amma bai kawo sadaki ba a bar shi yana fita da ita waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ya kamata musulmi su hankalta musu to almuhimmu dai sadaki yana nuna gaskiya ne sadaka mutum yana son mace haka sadaka wadda ake bayarwa in an ce sadaka nan zakka ake nufi domin sadaka akwai ta wajibi akwai wadda ba wajibi ba daga nan zaka yi bincike ka gano wadda a wajibi a musulunci da wadda ba wajibi ba ka fahimci yadda za a rarrabe tsakanin su sannan kuma daga nan aka samu as-sadiq aboki domin yana nuna cewa kana gaskatar da shi akan abin da ya faɗa na cewa shi abokinka ne shi ma yana gaskatar da kai shi yasa imamu shafi'i yake cewa salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa salamun ala duniya ya ce wato an yi sallama da duniya an rabu kenan an yi bankwana da duniya idza lam yakun biha sadiqun in dai babu aboki an gane ko sadiqun saduqun mai yawan gaskiya sadiqun mai yawan gaskiya saduqun mai yawan gaskiya ta akidi ne sadiqul wa'di mai gaskatar da alkawali munsifan mai yi maka adalci to wannan na dan yi abin nan ne da mutane su gane yasa aka kira ta sadaka domin kafirai suna ba da sadaka amma ba don Allah ba don saboda in munafikai ne don saboda kada a yi musu hukunci na kafirai a yake su in kuma kafirai ne suna yi don cimma burace buracen su na duniya ko son suna ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala alam abu na biyu wanda zamu kara a karkashin wannan mas'ala shine cewa shin ya zan wajibi waɗanga mutane guda takwas da Allah ya kawo inda masadaqatul lil fuqara'i kuma ce nau'i nau'i na mutane dole sai an hada idan mutum fitar da zakka dole sai ya nemi waɗannan guda takwas ya basu ko ku a'a ba sai ya basu ba ma'ana idan ya an ka ce lil fuqara'i mutum ya ba fuqara ko da bai nemi musakini ba ya fitar da zakka ta yi ko ko dole sai ya nemi waɗannan guda takwas waɗansu malamai suna ganin a'a za a nemi waɗannan guda takwas in akwai su dole ko ne sai an ciccira masa domin Allah ya kawo su waɗansu malamai suna ganin a'a ko guda kabba in dai ko da akwai waɗancan in kabba guda yayi wasu suna ganin a'a sai in babu waɗancan din sai ka raba ma waɗanda a akwai ma'ana in hudu ne akwai sai ka ba hudu din maganganu ne na malamai akwai mas'ala karkashin wannan to sannan kuma da an ka ce fi sabilillah fi sabilillahi galibi mustalah na Qur'ani in yace fi sabilillah yana nufin jihadi dan daukar da kalimar Allah to yanzu shin da da kasashen musulmai suna cikin rauni ba mu da makamai na yaki irin waɗanda zamu iya yakar kafirai tunda yanzu zancen yakin technology ake da yakin makamai irin na nukiliya wanda shi yasa yanzu mu ko mun ce aje ayi jihadi ina zamu yi jihadi ga waɗanda sun fi karfin mu Allah bai dora mu da wannan ba to amma shin yanzu kamar misali masu da'awa Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa yana ganin cewa ya halatta a ɗauki rabon fi sabilillahi a ba masu abin da masu da'awa saboda su ma suna yin jihadi ne bil kalima ma'ana suna yin jihadi ne da halshen su ko da ilimin da Allah ya ba su sannan kuma ana nan ana tattauna akan mas'ala fi sabilillah kamar kasashen da shin ya halatta a gina makaranta da fi da kuɗin zakka fi sabilillah ya halatta a gina masallaci waɗansu malamai suna ganin duk wanda zai shiga fi sabilillah an tattauna a rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya da take a makka an tattauna wasu malamai suna ganin ba laifi a gina makaranta da wannan don saboda shi ma fi sabilillah ne wasu suna ganin a'a bai shiga cikin fi sabilillah don jihadi ake nufi musulmi su fidda kuɗi su gina makarantu in jihadi ya tashi kuma su sanya kuɗaɗen su ko kuma gwamnatoci su kula da zancen jihadi musulmi saura su kula da abin nan wasu kuma suna ganin a'a in dai ba babu talakawa ana iya a gina masallaci ko a gina makaranta shi ma fi sabilillahi ne mas'ala ce wadda take tana cikin qadaya almustajiddat sababbin mas'aloli da ake tattauna akan su to to sannan kuma abu na gaba da an ka kawo su inda masadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha shin dole ne sai ka bi su a jerin da nassi ya zo da su tunda an kawo waɗansu jere aka kawo su waɗansu malamai suna ganin cewa wato za a kalli waɗanda fi fi fi ta zo cikin su tunda sun fi cancanta sai a ba su in za a wato farawa waɗansu na ganin a'a kawai alwawu la tufidu tartib ba dole bane sai ka fara da wannan sannan wannan sannan wannan domin alwawu asalin ta tana nuna an hada amma ba tana nufin tartibi ba kidan shi sai a kalli waɗanda fifi ta zo a fara da su ko kuma a'a kawai duk wanda ka fara da shi yayi domin wawul la tufidu tartib menene dalili sun kafa hujja Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare an gane ko suna kwana dare suna yin sallah yabituna li rabbihim sujjadan suna sujjada wa qiyaman da tsayuwa to asalin ku sallah sai an fara da kiyamun sannan ai sujjadan kiyamun wasu sujjadan ne ina fata an fahimce ni to wannan dai masaloli ne da ɗaliban ilimi wani lokaci suna iya bijirowa kuma akwai littattafai da suke da muhimmanci a cikin wannan fanni akwai fiqh zaka na Sheikh Ibn Uthaymeen sannan kuma akwai fiqh nawazilu zaka wato doktora da aka rubuta a kasar Saudiya ta Abdallah bin Mansur al-Ghufaili yana da kyau ɗalibin ilimi ya wa abin nan ya nemi wannan littafin ya ga mas'aloli na zakka sababbi musamman shi wannan littafi na Abdullah bin Mansur shi kuma na Ibn Uthaymeen shi ma ɗalibin ilimi ya neme shi don samun ƙarin mas'aloli daban-daban a cikin waɗannan mas'aloli mas'aloli al-qadaya al-mu'asira eh abu na ƙarshe kuma ko in ce kusan na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara mun kawo a cikin malam yana kawo kalima ta al-adud lam ya'dud hadalil to muna karanta wannan kalima wani lokaci akwai kuskure shine nake so mu dan yi bayani kuma mu dan ƙara bayani akan wannan kalima asalin wannan fi'ili na adada ne da ainun da dadun da dadun da dalun adada ya'dudu ba a cewa ya'dudu ina karanta shi ya'dudu to shine ake cewa adada ya'dudu an gane ko adadan shine wato sun ka ce wato kamar in an ce adada ya'dudu an gane ko asaba adaduhu kenan ya bugi damtsinsa domin galibi larabawa idan sunan gaba ya zo to ya ana son a ce an bugi wannan gabar ko wani ciwo ya shafe ta sai a amfani da wannan kalima din yanzu in nace ra'asahu ya gabace shi ma'ana ya shugabance shi ko ko ra'asahu ya bugi kansa to adud damtsi to adadahu ya'duduhu kenan ya bugi damtsinsa ina ina fata an fahimci sannan kuma ana cewa adadahu ya'duduhu ai a'anahu ya taimake shi wanda shine muke zance akan sa a cikin littafi wanda yake cewa babu dalilin da ya taimake wannan wa adada ash-shajara in an ce adada ash-shajarata ya'duduha ma'ana ya abin nan ya yanke ko abin nan ya yanke icce ko bishiya bil mi'dad mi'dad wata ala ce wadda ita ce ake daddatse wato abin nan itace kenan kamar an yi abin nan dan amfani da shi ina fata an fahimce ni to sannan kuma akwai wani fi'ili da suke amfani da shi su ce adida ya'dadu ina fata an fahimce to in an ka ce adida shi ko fa'ilana yaf'alu ai asabahu kenan ya bugi wato damcen sa asaba aduduhu kenan wannan suna laraba suna amfani da shi sannan kuma wani lokaci suna cewa udida ai shaka aduduhu udida fi'ili na rashin lafiya galibi suna cewa ma'ana maimakon a ce Allah ya sami shi ciwo sai a ce udida an sami shi ciwo ai shaka aduduhu ya kawo ma'anar nuna cewa damcinsa yana ciwo ina fata an fahimce ni to wannan dai asalin wannan kalimar ce ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan to sannan sun ka ce al'adud da larabci ma bainal mirfaqi ila al-katfi abin da yake tsakanin al-mirfaq mirfaq shine gwiwa hannu ila al-katfi har zuwa ga tafin hannu shine ake kira damtse da Hausa ina fatan an fahimce ni amma an ce al-addu an kai ma dadun sukuni ba a ce al-adudu ba kenan shine damtse an yi mata damma in an yi mata sukuni kuma tana nufin al wato qat'ul furu shine a yanke rassa na icci shine an kai ma dadun sukuni al-qutban qat'ul furu wal qutban wato al-arida التي تنبت على سوق الشجر كنا إذا أكا ينكي الفروع رسا أو القضبان كوكو واتو إتاتي يانتي إتاتي كان كنا العارضة وأن سوك جتو التي تنبت على سوق الشجر وأن سوك بتو أكن سوق الشجر أنتي سوق نم أنا نفن كاسوابا أنا نفن إيه توشي كوكما واتو إيه أبنن سنيو كنا تو كنا وأن سيني أكي كرا العض العض إن أنك مضاد سكوني كرياوا كو ينكيوا العضد damci in an ka ce al'adadu taimako na fata an fahimce ni to ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan don saboda kalma in ba ta da wasali yana daga cikin abubuwan da ke kawo matsaloli kuma mun kafa akwai aya cikin suratul kahfi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard an gane ko akwai kira'a ta Abu Ja'far ma ashhadnahum ma ashhadtuhum kamar da Allah ya ce ban shaidar da su ba lokacin da halicci sammai da kasai sannan kuma ma ashhadnahum ba mu shaidar da su ba nan uslubi ne na at-ta'zim na girmamawa khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ba mu shaidar da su ba ba mu halarto da su ba lokacin da zamu halitta sammai da kasai wala khalqa anfusihim ko ko lokacin da za su halicci za mu halicce su wa ma kuntu muttakhidhal mudallina aduda Allah ce ban kasance zan riki mabannata ba batattu masu taimako na Allah ba zai rike kowa taimake shi ba don Allah ya wadatu da a taimake shi ko da wasu ayoyi sun ce za a taimake Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ana nufin in kun taimaki addinin Allah ko kun taimaki manzannin Allah ko kun taimaki mu'minnai yan uwanku to wannan shine taimakon Allah ina fata an fahimce ni wa ma kuntu muttakhidhal mudallina aduda a qira'at jamhur imam abu ja'far ya karanta wa ma kuntu wa ma kunta muttakhidhal mudallina aduda kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasance kana riƙon mabannata ba masu taimako kenan kada ka damu da kafirai da dukiyarsu da yawansu da ƴaƴansu kada ka rike su abin taimako ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala ba kasance ba kuma bai rike su wato abin taimako ba ina fata an fahimce ni wannan shi ne abin da malamai suke cewa to wannan kuma ba yana nuna in maslaha ta kama ba na a nemi taimako gare su za a nema a yan akwai maslaha ta musulunci ana iya amfani da su don saboda wato ya kar kafirai misali yanzu idan ya zamanto za mu sai makamai ga kafirai ko ko wasu musulmai waɗanda ba su fahimci musulunci ba za su kawo muna hari kafirai suka ce za su taimaka muna misali su ba mu makamai ko ko za su zo su tsatsare to ya akwai buƙatuwa zuwa ga su su shiga gaba su yi yakin mu mu koma bayan su muna ganin abin da suke yi waɗansu malamai sun halatta wannan in wannan matsala ta ta zo matsala ce wadda an tattauna akan ta a rabitatul alamul islami a majalisar malamai ta duniya lokacin da aka yi yaki tsakanin iraq da kuwait lokacin da saddam ya kai hari a kasar kuwait lokacin da aka gayyato amurka su zo a fitar da su sojojin iraki daga kuwait matsala ce wadda malamai sun tattauna kanta to sannan kuma da Allah ce ma a shato mu halkar samawati wal ard ban shaidar da su ba to me yasa kuma wani lokaci sai ya ce to ba su kalla ba afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ba su kalli ba zuwa ga raƙumi misali yadda aka halice shi to kuma ai ba su halarci wannan ba na ana nufin su kalla kallo ido na basira kuma su yi bincike ba da ido ɗaya ba don nan wasu na cewa kallo na ido ake nufi a'a kallo na wa'aztuwa domin yanzu ana da laboratuwar wuraren da ake bincike ana iya sa na'ura a ga yadda halitta so take haccan ciki da haka cewa kallo da ido ba shi ake nufi ba kallo da zuciya a'a na zuciyar ana buƙata shi kuma na idon ma ana iya buƙata shi in akwai na'urori wanda za a bincike har ciki a gani babu matsala in a tsaya ne a yi tunani yadda Allah halicce su da aikin da suke yi babu matsala kada mu zo mu takaita nassi akan wata mas'ala to yan uwa musulmi wannan shi ne abin da ya kamata na ƙara na mas'aloli da suke da alaƙa da wannan ayar sannan sai mu je gaba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 394 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace lima adda fi'l al-imani ila allah ta'ala bil ba ya aka yi fi'ili wanda yake da alaka da imani na imani an kai masa ta'addi ma'ana harafin da za a hada shi da shi an ka kawo ba'un wanda yake da alaka da Allah wa ilal mu'minina billahi amma lokacin da za a wato hada shi da abin da yake da alaka da mu'minai sai an kai masa ta'addi da lamun ma'ana an ka hada shi da lamun da lamun fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina kaga sai an ka ce yu'minu billahi amma wajen mu'minai sai an ka ce ba a ce yu'minu bil mu'minina ba sai an ka ce yu'minu lil mu'minina menene yasa aka bambanta malam yace qulna za mu ce li'annahu qasada qasada tasdiqa billahi alladhi huwa diddul kufri bihi da aka kawo billahi saboda ana nufin gaskata Allah na al'amarin da ya shafi kishiyarsa shine kafirci to in kishiyar imani kafirci ne to sai a kawo ba'un fa'addahu bil ba'i shi yasa ya alakanta shi da ba'un yayi masa wato asalin adda shine ketarawa ma'ana yayi masa alaka da ba'un harfin da za a hada shi da shi kama yu adda didduhu bil ba kamar yadda kishiyar shi imani da kafircin kafirci to shi ma ana mishi ta'adiya ne ana hada shi da ba'un sai a ce amana billah kuma a ce kafara billah ina fata an fahimce ni wa qasada at-taslima wal inqiyad amma da yazo wajen at-taslim miƙa wuya wal inqiyad da jayuwa ba da kai kenan lil mu'minina ga mu'minai fi ma yukhbaruna bihi ga abin da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari li kaunihim sadiqina indahu domin su kasance fi ma yukhbaruna bihi ga abin da suke ba da labari li kaunihim sadiqina indahu sun kasance masu gaskiya a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa addahu sai ya wato hada alaka da wannan fi'ili kenan shine addahu asalin adda ya ketarar da shi bima yu'adda bihi at-taslim da abinda ake wato hada alaka na fi'ili na miƙa wuya walin qiyad da kuma jayuwa da ba da kai ina fata an fahimce ni kenan sai a ce aslama wato sallama lahu in qada lahu ba a ta in qada bihi kenan shi ma sai an kai amfani da wannan wato fi'ilin an ka ketara mishi da shi malam yace wa ya'duduhu kan gaba mu ce wa ya'diduhu ba saboda mun ce ya'diduhu kuskure na wa ya'duduhu abinda yake karfafa wannan magana qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anta bi mu'minin lana yan uwa annabi Yusuf suka ce ma baban su annabi Yaqub wa ma anta bi mu'minin lana kai ba kasance mai gaskata mu ba nan ba ba imani da mu dan ba a yin imani da su walau kunna sadiqin ko da mun kasance masu gaskiya suratu Yusuf aya ta 17 in mun ce manzanni ne ma ko da mun ce manzanni ne domin wasu rayu wasu na cewa dukkan su manzanni ne amma malamai sun rinja da cewa annabi Yusuf shi kadai ne su ya tabbata cewa manzo ne to ko da mun ce ma manzanni ne to na suna magana ne kan gaskatar da su akan qadiyya ta annabi Yusuf ba kan gaskatar su su ba su annabawa ba annabawa bane ina fata an fince ni wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala in jimalan afatatma'una an yu'minu lakum shin kuna son an yu'minu lakum su yadda da ku su gaskata ku ba a ce an yu'minu bikum ba su yi imani da ku don ba a yin imani da mu'minai sai dai a gaskata su suratul baqara aya ta 75 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumi ba wanda ya gaskata annabi Musa na ana nufin ga ba gaskatawa ta imani ba a wanda ya yadda ya miƙa wuya ya yadda da abinda annabi Musa ya faɗa na fata an fahimce ni ya gaskata shi kenan nan gaskatawa ba ta shiga addinin musulunci ba a'a nan miƙa wuya suratu yunus aya ta 87 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun a wata qira'a anu'minu laka wa atba'uka al-ardhalun kenan anu'minu laka wato zamu yi imani da kai mutanen annabi nuhu suka gaya mishi wattaba'aka al-ardhalun alhali kaskantatu ne suka bi ka laka sun kace ba su ce bika ba ko kuma wa atba'ukal arzalun alhali waɗanda suka bi ka kaskantatu ne wanda babu alaka tsakanin bin gaskiya da kasancewa mutum mai kuɗi ne ko talaka ne ko jahili ne ko ba jahili bane ko dan jaha ne ko ba dan jaha bane ko dan kabila ko ba dan kabila bane a'a shin gaskiya gaskiya ce an bi ta ko ba a bi ta ba shine abin da ake bukata suratul shu'ara aya ta 111 wa amma qauluhu ta'ala malam yace amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala hal amanukum qala amantum lahu qabla an adhana lakum inda fir'auna yace amantum lahu shin za ku yi imani da annabi Musa qabla an adhana lakum kafin yi muku izini suratul taha aya ta 71 malam yace fa mushtarakud dilala nan yayi ishtiraki an ce ishtiraki kalma ce tana daukan ma'ana biyu ko fiye da biyu shi ake kira mushtarak kuma ba a iya cewa wannan ake nufi sai an nemi wasu dan dalilai daga baya wanda mushtarak din ne cika karatu ne mai fadi a cikin ilimin usulul fiqh akwai al-mushtarakul lafzi akwai al-mushtarakul ma'nawi akwai al-mushtarak bi maddatihi wanda kuma in wata rana Allah ya bamu iko zamu yi bayani kansu dama mun dan taba bayani kansu amma dai yanzu dai zamu dan yi ishara yace nan mushtarakul dilala ne li annahu qala fi mawdi'in akhar domin a wani wuri Allah ya ce qala fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum shin za ku yi imani ku ba da gaskiya da annabi Musa qabla an adhana lakum kafin in yi muku izini to kidan kaga sanan cikin suratul a'raf aya ta 123 sai ce amantum bihi amma a cikin suratul taha qala amantum lahu qabla an adhana lakum ina fata an fahimci ni to sai malam yace wa qala ibnu qutayba ibnu qutayba yace ɗaya ne daga cikin malamai magabata fil jawabi an asli an asli su'al ma'ana a bada amsa daga asalin wannan tambaya innal ba'a wallam da an ka kawo ba'un da lamun za'idatani ma'ana kamar an ƙara su ne ta fuskar ƙarfafa ma'ana ina fata an fince ni wal muradu bil iman asalin imani at tasdiqu gaskatawa fa ma'anahu shi a wajen ibnu qutayba yusaddiqu Allah wa yusaddiqu al mu'minin manzo yana gaskata Allah kuma yana gaskata mu'minai kenan yana gaskata Allah domin gaskatawa ta Allah ba ita da gaskata da mu'minai ba shi Allah in ya faɗi magana ba ƙarya a cikin ta amma mu'minai idan suka faɗi magana ana iya a samu wato wani ya zama to munafiki ne ba gaskiya yake yi ba shi yasa sai ya zama to duka wato ƙara su aka yi wannan ra'ayi ne na ibnu Qutayba wanda kuma malami ne na littattafai musamman littafin shi na ta'wil mushkilul qur'an ayoyin da ake ganin su ma suna da matsala kamar sun ci karo da juna da littafi a cikin wannan duk da yake littafin sababi jerin surori ba galibi sai da dan bi ka'idodi amma dai littafi ne mai kyau kwarai da gaske sannan kuma yana da littafi تأويل مختلف الحديث مسمى تحقيقنا أبو المظفر السناري وان يأي تحقيق آثار كن دسكوزوج كنش كما يأي تأليكي نا للتافين ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث يدى حديثي دو ونن دو ونن سيأغا كما سون چكرو دجونا سيأغا غايد ذا أحد أسو وانسو كما تأويل مشكل القرآن آية دا آية كما أنغا سون چكرو دجونا سيأغا غايد ذا أي لتتفيني ما سو أنفاني مسمى تفجن دا أواكم الألبين إلمي يواي يان أنزو مسا دا شبها يسن يدى ذي بعد أمسا تمالا دي ابن قتيبة دي أنا كلا شأديب الفقهاء وفقيه الأدباء wato adibi ne na malaman fiqihu kuma faqihi ne na malaman adab wato istilahi ne na yabo wanda malamai suna amfani da shi kamar yadda ustaz Dr. Hikmat Bashir professor na tafsiri da yake jami'an Madina wanda da ya yi tahqiqin littafin ibnu kathir kuma yana nan tahqiqin littafin na ibnu jarir tabari muna fatan Allah ya bashi iko ya karasa yake cewa wato ibnu kathir ana kiransa mufassirul muhaddithin wa muhaddithul mufassirin shi mufassirul muhaddithina ne ma'ana cikin masu tafsiri ana danganta shi mai tafsirin alqur'ani da hadisi wa muhaddithul mufassirin kuma muhaddithina na masu tafsiri kenan mufassirul muhaddithin mai tafsiri ne ga malaman hadisi kuma mai hadisi ne ga malaman tafsiri istilahi ne da malaman suke amfani da shi dan saboda yabon wani malami to dan haka dai wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wannan aya abinda zan kara a gurguje shine cewa wato shi ta'addin nan da ake kira ta'addi wani lokacin ana cewa wani harafi yana zuwa wurin wani harafi to wani lokacin kuma kishiyar sai ke zuwa in an ce raghiba fi shay'i yana kaunar abu in an ce raghiba an shay'i baya kaunar sa kina ai hattara akwai lokacin da kishiyoyi suke zuwa akwai lokacin da kuma ba kishiyoyi bane ma'ana ce take kusa da juna amma ba ma'ana guda bace kaga an ce amana billah yayi imani da Allah imani irin na rukunai na rukunan imani na shiga addini in an ce amana li shakhsi ya yadda da mutum kenan ya yadda da abin da ya faɗa kaga nan ma'ana duk da yake bata ta juna ba amma ba ma'ana ɗaya bace to sannan akwai sabani shin wasu haruffa suna zuwa wajen waɗansu haruffa abinda ake kira anniyaba ko at-tadmin waɗansu malamai na basra sun tafi cewa babu niyaba wani harafi bai zuwa wurin wani harafi sai dai at-tadmin ya zamanto wani fi'ili ya kumshi wani fi'ili kinan sai sai su su malaman basra suna cire fi'ili ne kinan an ce amana lillahi sai su ce amana lishakhsi kenan saddaqa kenan wato kenan sallama lishakhsi ma'ana ya yadda ya miƙa wuya kenan sai su cire wato fi'ilin na farko su kuma malaman kufa sun ce a'a kawai fi'ilin ba a cire shi harafin ne ya zo wajen wani harafi kenan wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina da kuma nasarahu ala ya taimake shi akan su ya taimake shi akan su kawai da min da ala duka ma'anar su daya wasu ce a'a duk da yake harufan sun zo amma wajen malaman basar su ce a'a shi nasara yana iya ɗaukan ma'ana kenan gallabnahu alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina an gane ko ko sallamnahu min alqaumil ladina kazzabu bi ayatina sai su ce shi fi'ilin za a canza amma su kuma malaman kufa su ce a'a duka wani ya wakilci wani ko kuma a'a ce a'a duka ma'anar su tana kusa da juna amma akwai bambanci wannan mas'ala ce wanda malamai suna tattauna akan ta an yi littattafai da dama ɗalibin ilimi yayi kokari ya fahimci wannan dan kazo ya zo wajen bada ma'ana ya bada ma'anar da ba ita ba a zo a samu matsala mas'ala ta ƙarshe wanda zan ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa a cikin suratul a'raf sai an ce qala fir'aunu kuma an ka ce amantum bihi amma a sauran surori sai an ka ce qala amantum lahu kaga sai aka cire fir'aun kuma aka kawo lahu to anan sai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce to ai shi alqur'ani maganar Allah ce kenan ana son a fahimce ta sai an hada wato idan mutum ya faɗi magana daban-daban kenan za a hada maganganun shi ne gaba ɗaya a fahimci maganar shi ba gutsurewa za a yi ba kenan da yace qala fir'aunu da yace qala amantum lahu yace wato a araf yace qala fir'aunu amma a cikin suratul shu'ara yace qala amantum lahu cikin taha yace qala amantum lahu duka bai kawo mi ba bai kawo fir'aunu ba suka ce to fir'auna ake nufi domin maganar Allah guda ce zaka dauki qur'ani ne a matsayin kamar magana guda ce ta mai magana guda sai ka har hada ta don ka fahimce ta da kyau wanda shi yasa tafsirul qur'ani bil qur'an da tafsirul mawdu'i baka fahimtar su da kyau sai ka hahada ayoyin da suke magana kan mas'ala daya sannan ka fitar da fahimta daya wannan na farko kenan abu na biyu kenan nan yake nuna cewa fir'aunu da anka shafin kenan qur'ani kamar matsayin magana guda ce can wannan fir'aunun da anka faɗi a cikin suratul a'raf dan ba a faɗe shi ba a cikin suratul taha da cikin suratul shu'ara shi din dai ne kenan sai ka kaddara shi wannan na farko kenan abu na biyu cikin a'raf ya ce amantum bihi cikin kuma shu'ara da tsaha ya ce amantum lahu to nan sai ka ɗauki cewa a'a ko dai ya zamanto duka fir'auna da ya ce amantum bihi da lahu duka ma'ana guda ce kenan ma'ana nan nan da anka ce bihi lamun ta zo ne ta yi niyaba akan ba'un domin yin imani na imani na shiga cikin addinin musulunci to bihi ake kawowa kenan sai zamanto lamun ta zo ta wakilce ta ko kuma a ɗauki cewa a'a fir'auna ya faɗi biyu sai zamanto kenan amantum bihi ina fata an fince ni kenan da amantum bihi da amantum lahu ya faɗa shi yasa sai cikin araf an kaka amantum bihi kun shiga addinin sa amantum lahu kuma kun gaskata shi akan abin da ya faɗa sai zaman to bidin an ka hada ko kuma a'a amantum bihi wato kun yi imani da shi kenan kun shiga addinin sa yastalzimu ya lazimci cewa kenan ko za ku gaskata duk abin da ya faɗa muku ko kuma amantum lahu kun yarda kun gaskata shi to kenan ko wannan zai kai ku kun imani da shi duka dai sai zama to ma'anin maganar ma'anonin ba su ci karo da juna ba ga waɗanda suke son su kawo shubha a cikin alqur'ani ka karanta at-tafsirul mawdu' yadda ake tafsirin mawdu'i na alqur'ani zan baka littattafai guda biyu na ta'sil wato gina ka'idodinsa التفسير الموضوعي لأستاذ الدكتور مصطفى مسلم da kuma التفسير الموضوعي na Samir Abdulrahman littafai ne guda biyu suna da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya sayar da ake tafsirul mawdu'i na alqur'ani kuma akwai tafsirul mawdu'i li suwar alqur'an alkarim mujalladi ne kusan guda 11 jami'atu shariqa ta yi shi wanda an ka hada profesoshi da daktoci na alqur'ani kusan guda 31 na duniya suka yi wannan littafin littafin shi ma yana da kyau yana da muhimmanci tafsirul mawdu'i kenan ina fata an fahimci ni tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma shi ma akwai dirasat ta'siliyya da tatbiqiyya akwai muqaddima ta adwa'ul bayan fi idah al qur'ani bil qur'an akwai bahathi na doktor Muhammad Ahmad Al-Buraidi dan kasar Saudiya ya kawo tafsirul qur'ani bil qur'ani yayi dirasa kan shi yana da muhimmanci da kuma littattafai da malamai suka yi cikin littattafan usul tafsir zaka ga ka'idodin tafsirul qur'an bil qur'an to wannan na dan kawo shi ne saboda wani lokaci mas'ala tana buƙatar dole a dan faɗaɗa bayani kanta dan a fahimce ta da kyau yana da kyau mutum kuma ya san littattafan da suke magana kan abin nan kuma cikin littattafai akwai tafsirul qur'ani bil qur'an waɗanda suka yi tafsirul qur'ani bil qur'an sai dai ai hattara akwai yan qur'ani da suke yin tafsirul qur'ani bil qur'an suna nufin kinan ba a hada da hadisi ai hattara amma na ahli sunna wanda kuma ana hadawa da hadisi kuma a bayyana gaskiya wannan shine wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya nema kamar adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti kuma Ibn Kathir shi ma yana kawo ayoyi masu fassara waɗansu ayoyi a wurare daban-daban tafsiri na Ibn Jarir Tabari shi ma yana kawo ayoyin da suke fassara waɗansu ayoyi akwai kuma tafsiri na Imam Sun'ani shi ma yana da tafsiri na tafsirul Qur'an bil Qur'an da dai juhudu da malamai suke yi wajen tafsirul Qur'an bil Qur'an akwai Al-Azbun Namir min Majalis Shankiti tafsirin da Shankiti ma Al-Qur'ani a masallacin Madina da ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a kayayi yi shi amma daga baya kasusuwan aka samu waɗanda aka samu aka haɗa nan baya na kawo tafsirul Qur'an bil Qur'an da sauran tafasiri inda sun ka fassara alqur'ani da alqur'ani wanda kuma inda zaka iske in tafsiri ne na mutum wani lokacin ta rayuwa yayi kuskure ya zamanto ya haɗa aya da wata aya amma fassarar bata dace ba amma galibi ana samun dacewa ga malaman da suka yi fice a cikin wannan to wannan shi ne abin da nake so in dan faɗa wallahu ta'ala a'lam mas'ala mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 395 malam yace fa in qila idan aka ce a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatuha qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam ya'lamu shin su munafikai ba su sani ba annahu yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake man yuhadidillah wanda yayi kijayayya da Allah yayi kiyayya da Allah wa rasulahu da manzonsa fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha yana da wutar jahannama wanda zai dawwama a cikinta suratul tauba aya ta 63 malam yace ya dullu wannan tana nuna aya kinan ko ko wannan bayanin yana nuna ala takhlidi ashabil kaba'ir fin nar cewa waɗanda suka aikata kaba'irori manya manyan zunubai za su dawwama a wuta li'anna al murad domin abin da ake nufi bil muhadda wato jayayya wal mukhalafa da sabawa wal mu'ada da kuma mu'ada ada yu'adi mu'adatan shine wato adawa kenan adawa da Allah tana sa a shiga cikin wuta daga shi wanga al-mukhalafa daga sabawa ne wannan yana saba wannan mu'ada kuma daga adawa ne muhadda kuma daga haddu ne shine iyaka kidan mutun ya koma wannan iyaka ya tsabbace ya ce shi ba zai shiga cikin umurnin Allah ba kidan kamar an samu iyakoki don galibi idan akwai adawa kowa ya san gurin sa wanda kuma ko da a kasashen da yanzu ake yaki zaga an yi zone demilitarize zone wadda ƙasa ce da ƙasa suna ƙiyayya suna gaba da juna to sai a samu wani yanki a sanya sojojin wata ƙasa ko na majalisar ɗinkin duniya su zamanto kenan dan a hana wato fafatawa tsakankanin su to kenan kowa ya san iyakarsa to nan muhadda kamar nan ya tsaya ma iyaka Allah ya ki shiga shi kuma ga iyaka Allah kamar yana adawa ne da Allah duk da yake ba a yi adawa da Allah don saboda wanda ya adawa da Allah zai halaka Allah kai mu da tsari to malam yace eh eh kulna zamu ce qauluhu fadar Allah subhanahu wataala qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala alam ya'lamu shin busu sani ba ko basu da labari ko basu da masaniya khabarun anil munafiqina wato labari ne ga munafikai munafikai alladhina sabaqa dhikruhum wadanda ambaton su ya gabata kina a cikin sura fa yakunu al muradu bil muhadda abinda ake nufi da muhadda fito na fito kiyayya bil kufri da kafirci wan nifaqi da munafinci ba saba ma umurnin Allah ba ko wani iri in na kaba'ira ne in mutum ya yarda da musulunci ya aikata kaba'ira ya sha giya ba za a fitar da shi daga cikin musulunci ba sabanin khawari da suke cewa ya fitar daga cikin musulunci in bai tuba ba wuta zai shiga sabanin mu'tazila suke cewa banzila bainal manzilataini shina tsakiya guda biyu kenan suka ce to yan wai ma'ana ba a ci mishi mumini ba a ci mishi kafiri to kenan kaga akwai matsala wannan manzila bainal manzilataini ba a yarda da ita ba domin suna nuna cewa aikin da ya aikata ya fitar da shi bai fitar da shi daga cikin musulunci ba sannan kuma shi asalin shi mai imani ne kenan sai a bar shi manzila bainal manzilataini wannan akidun sun yi muni kuma suna daga cikin abubuwan da ke taimakawa ana kashe musulmi a wannan zamani ana cewa musulmi sun aikata kaba'ira sun fita daga cikin addinin musulunci Allah ya kyauta malam yace to abinda ake nufi nan kiyayya ta kafirci da munafinci wa zalika mujibul litakhlidi fin nari wannan yana wajabta ma dan adam ya dawwama a cikin wuta in ya zama to munafiki ne ko kafiri ne kafiri ya kafirta kuma ya fito ya bayyana munafiki kuma kafiri ne a zuciya musulmi ne a baki Allah kai mu na tsari kenan da haka ya kamata mu gane an ce wannan yana adawa muhadda fito na fito da Allah wani irin fito na fito saba ma Allah kowane iri ne fito na fito da Allah ne domin Allah ne ya ce kada ayi to amma wani bai kai inda za a kira mutum kafiri ba kamar misali idan mutum ya aikata karamin sabo ko kuma duk da yake karamin sabo kuma bai dace a yi wasa da shi ba ko abin ga kamar da zo cikin hadisi iyyakum muhaqqaratuz dhunub ku yi hattara da dhunuban da ake ganin su ba komai ba kaga kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamanta cewa kamar mutane ne wanda suka je suka dauko yan kara kanana kanana to kaga idan suka yi yawa za a kunna wuta da su haka ne kananan dhunubai idan kana rena su wata rana za su kullo maka bala'i wani lokacin su zan sanadiyar ku shiga kautar jahannama ko kuma su san sanadiyar ka kafirta ma ka dawo a cikin wutar jahannama Allah kai mu na tsari to don haka dai ya kamata ɗaliban ilimi a bambanta an ce muhadda mai ake nufi da muhadda wace iri ce babba ce ko karama mai fitar da mutum daga cikin musulunci ce ko ba mai fitar da mutum daga cikin musulunci ba ce za ka ji musulmi wani musulmi ya ce wani musulmi wancan makiyan Allah ne to an kace wancan makiyan Allah ne mai ake nufi da shi a'a wani lokacin ya ce masa makiyan Allah kafiri wani lokacin ya ce masa makiyan Allah saboda tana yawa ya aikata wani yana aikata sabo wanda bai fitar da shi daga cikin musulunci wani lokacin an ce mamakin Allah ne tana yawa musulmi ne na gari saboda shedan ya sa adawa tsakanin shi da shi ko kuma an samu matsaloli game da al'amari na duniya sai ka jace wancan makiyan Allah ne to kaga ya ma fitar da shi daga cikin musulunci alhali ko babu wata kiyayya ƙarya ce yake yi wato saboda bukatocin shi ne na duniya yake kiran sa makiyan Allah Allah kai mu nasari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 396 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajubatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce كيف قال الله تعالى يا أكي التي يحذر المنافقون منافقي سنا صورو سنا سونا أن تنزل عليهم سورة أنغانيكو واتو أسوكر مسو دا سورة إنا باتا أنفنشيني to wannan shi ne abin da malam ya kawo yace wasu suratul tauba aya ta 64 wa suwarul qur'ani surorin alqur'ani inna ma tunazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana saukar da su ne ga manzo tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi la alal munafiqin ba akan munafikai ba ina fata an fahimci ni qulna malam yace ma'anahu amma abinda an ma'anarsa an tunazzala fihim kina a saukar fihim nan fihim a cikin su ma'ana a cikin sha'anin su fa'ala mallan yace harafi na ala da yazo cikin wannan aya huna anan bi ma'ana fi ana nufin fi kama fi qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu ta'ala ala mulki Sulaimana kinan wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman kinan ana nufin fi mulki Sulaiman kinan ana nufin game da al'amarin annabi Sulaiman kinan sai suka bi abin da shedanu suke faɗa game da al'amarin mulkin annabi Sulaiman suka ce yayi mulki ne da tsafi da sihiri ba wai annabta ce Allah ya bashi ba da ilimi kaga wannan ala bi ma'ana fi wa qauluhum kamar yadda kuma laraba suke cewa kana zalika ala ahdi fulan wannan ya kasance akan zamanin wani ai fi ahdi fulan ake nufi kenan cikin zamanin sa shine abin da wadansu malamai suka faɗa الثاني نبي أن الإنزال هنا بمعنى القراءة waɗansu malamai suka nuna cewa abin da ake da kalma ta al-inzal shine qira'a kenan ya hadaru munafiquna an tuqra'a alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna tsoron a karanta musu surar da take bayanin abin da ke cikin zukatansu fa ma'anahu malam yace ma'anarsa an tuqra'a alaihim a karanta musu to wannan shine abin da malam ya kawo to amma idan muka duba ko kuma mu ce a'a an tunazzala alaihim kina an tunazzala ala rasulihim an yi hasfikin mudaf a sabkar ga manzonsu duk da yake musu yarda da manzonsu bane amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsu ne ko sun so ko sun ki sai zaman to an shafe mudafun ne ina fata an fahimce ni ko an tunazzala alaihim kina an tunazzala wato ala sha'nihim a sabkar akan sha'anin da ya shafe su wannan shi ne abin da zaka iya karawa don ka fahimci ma'anar الثاني نبي أن الإنزال هنا مسألة تقبع مسألة تقري أكو دتسئن دبقوي أتكل التافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan anka ce al-hadaru fil fi hadhihi al-aya tsoro a cikin wannan aya waqi'un minhum ya faru ne daga gare su ya abku akan su ala inzali sura akan sabkar da sura domin an ce suna tsoron a sabkar da sura fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce qul istahzi'u ku ji izgili ku ci gaba da izgili don ba ana nufin kuma su ci gaba da izgili ba getse ne akai musu domin yin izgili da ayoyin Allah kafirci ne Allah kuma zai ce kai izgili da ayoyinsa ba nan al'amru huna litahdidi da ha babba tahdid narko da tsoratarwa da firgici da kamar inda Allah ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuka ga dama Allah yana nufin kowa ya aikata abin da ga dama a'a nan tsoratarwa ne don ya ce innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ko ko innahu bima ta'maluna basir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa in ko ya sani zai muku sakamako in kuma ya gani kuma zai muku sakamako kenan sai zamanto daga albasaru ne in mun ce gani ko kuma daga albasiratu ne lura Allah ya sani qul istahzi'u kace ku yi izgili an gane ko ma'ana nan an ce su yi ne amma ba ana nufin su yi ba inna allaha mukhrijum ma tahzarun allah zai fitar da abin da kuke tsoro suratul tauba aya ta 64 malam yace kulna zamu ce amsa qauluhu ta'ala fatar allah mukhrijun allah zai fitar ma tahzarun abin da kuke sauna ai muzhirun ma tahzaruna zuhuruhu allah zai bayyana abin da kuke jin tsoron a bayyana shi min nifaqikum na munafincin ku bi inzali surati ta fuskar saukar da sura kidan da anka ce Allah zai zai fitarwa ba ana nufin an ce an saukar da sura to ya an saukar da sura kuma ba a ce suna jin tsoron a bayyana surar ba sai an ka ce abinda suke jin tsoro to abinda suke jin tsoron nan abinda surar ta kumsa na bayanin ba wai surar ba da ya ce ma tahzarun Allah zai fitar domin an ce an saukar to ai kun ba a cewa suna jin tsoron wato a bayyana ma'ana kenan suna jin tsoron a saukar da sura bayan ko an saukar da ita a'a suna jin tsoron sura in ta sauka ta bayyana abin da ke cikin zukatansu shine abin da ake son a ce wa huwa munasibun li qawlihi tunabbi'uhum bima fi qulubihim malan yace wannan shi zai dace wannan fasara za ta dace da abin da ya faɗa tunabbi'uhum bima fi qulubihim za ta bayyana za ta bada labarin abin da ke cikin zukatansu sura ta wato aya ta 64 a cikin suratul tauba sura ta tara kenan a jerin wato surorin alqur'ani الثاني مالن yace amsa ta biyu da malamai suka bayar anna ma'anahu abinda ake nufi muzhirun Allah zai bayyana wa mubarrizun kuma zai bayyana daga barrazani shi ya bayyana abu ma tahdharun abinda kuke tsoro min inzali sura na daga sabkar sura kidan ko zama to a'a Allah zai bayyana cewa dama kuna jin tsoron a sabkar da sura ko ko Allah zai bayyana cewa cikin sura abubuwan da kuke jin tsoron a bayyana Allah zai bayyana su to wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma ga alamu lokacin yayi mun halinsa nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa mu iya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh